أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون
فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
to kai zo salahar ashirin hurumu idan wato watanni masu alfarma in salaha ai wato hare da suka fita wahi asirin muddatu ta'jili shine wato karshen muddar wato ajalin da aka yi tsakanin musulmi da su wa'anda aka alƙawarin da su daga kafirai to idan wato wato wannan watannin suka ƙare to faktul mushrikin ku kashe mushrikai haizo da kuma duk inda kuka same su fi hillin a hillu ne au harami ko kuma a harami ne wa ku zuhum wato ku kama su bil asr da riba cewa wa ruhum ku tsare su fil qina'i wato fil qila'i a cikin garuruwa wato wal hutun da birane hatta ya tsaro hadin su bukatu ila al zuwa ga kisa au islamu ko kuma wato musulunta waƙudu ku zauna nan gare su kulla masanin dukkan madakata wato ku tsare hanya wato ku saurare su ai tsarikin tafarki ya sulku na da suke wato bin sa wa nasbu kullu wato sabka kullu ala rasul hafizi duka wato wato jin mai hamda ne
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن دي واتو فإن تابوا إن سكا واتو توبوا من الكبر daga kafirci suka tsaye da sallah suka ba da zakka to shi ke nan ko kun da hanyoyin wato sabilan tabargin su ai la ta ta'aradu lahu ko ku bijira gare su inna allaha ghafurur rahim dan dai Allah wato gafurun mai gafara ne mai jin kai ne liman tabu ga wanda ya tuba wa in ahadun min al-mushrikeen nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam allahi thumma ablaghuhu ma idan ɗaya daga cikin mushrikai istijaraka ai istamalaka yana mu wato amincinka eh min alqatil daga kisa to fa ajirhu ai ka amintar da shi hatta ya kuma kalamin Allah har da yaji zancen Allah shine alqur'ani thumma ablighu sannan sai ka riskar da shi ma'amalahu wato gurin amincinsa wato gurin wato amincinsa ai mawdu'a amni bigiran wato amincinsa wa huwa wato daru qawmi shine wato daru qawmi wato garin mutanansa eh inda mutanansa suke illan in bai imani ba liyan zura don da je ya duba fi ya duba fi amurki cikin lamarinsa eh sai ka mai da shi ta wurin mutanen su in ya je ya zauna ya nazari ya ga irin kyawun ɗabi'un musulunci da kuma irin abin da musulunci ya sa aka yi masa na alheri to in yayi wannan duba in dai yana da rahoto sai ka ga ya wato ya karɓa addinin musulunci ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك المذكور وانت انا كابون انبتو بانهم سبب الشيوى سيدة متعنين وانت لا يعلمون باسا سن دين الله يا دين الله بس لا الدين با ولا بد لهم با مفوان غريس من سماع القرآن تقدم القرآن ليعلموا ذلك سمي كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ai la aiko ba wa la la aiko lil mushrikeen ahadu wannan alƙawari ba zai kasance ga mushrikai ba inda Allah a wajen Allah wa inda rasulihi da wajen manzonsa wa hum wato kafiruna su ga su kafire ne bihima da su sun kafircewa Allah sun kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kuma wani alƙawari zai kasance gare su daga Allah wato a wajen Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gajiruna masu yaudara ne wato masu yaudara ne suna yaudara annabi suna yaudara musulmi illa allazina ahatu sai dai wanda kuma ya alƙawarce ce ya da su inda masjidul harami a wajen masallaci mai alfarma ai yawmal hudaybiyati wato ranar sulhun hudaybiya kenan wa hum quraish sun quraish almustasnuna ababan toke togewa min qabl sun gaba to fa mastaqamu mutum dai sun فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم fa mastaqamu wato mutum dai sun tsaya lakum gare ku sun tsaya muku akan alƙawari ai a kamo mutum dai sun tsaya alal ahadi bisa wato alƙawarin nan walam yanqudu da warware shi ba to fastaqimu lahum kuma ku tsaya musu ku tsaya gare su akan bisa alƙawarin kuma kan ku warware ana rofa ya bisa cikawa bihi da shi wa ma ba dinnan shar'iyya ce inna allaha yuhibbul muttaqin dan dai Allah yuhibbul muttaqina yana sakawa masu tsoronsa wa qad istaqama sallallahu alaihi wasallam ala ahadihim hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wato kan alƙawarin da suka yi hatta na kabu har dai su sai da suka warware alƙawarin biya anasu bani bakare da taimakawa bani bakarin ala kuza'ata wato kusa kuza'a
كيف يكون كيف إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ma to kaifa yakunu lahum ahadu yaya alƙawari zai kasance gare su wa in yazharu alaikum wa inda idan suka rabauta ay yazharu in suka rabauta bikum da ku la yarqubu la yarqubu fikum illa ba za su kiyaye wato ba za su kiyaye wato wata kusantaka ba fikum a cikin ku wala zimmata wala wato ahlu alqawli wala zimmata wala ahadan wato alqawli wanda kuka yi tsakanin su balbalin ne dukun za su cutar da ku masa dawo muddin dai sun samu wato ego يرضونكم بأفواههم وكاد قلوبهم وأكثرهم فاسقون yurdunahum suna yadda da ku bi afwahihim da bakinsu bi kalamin bi kalamihim alhasani da wato zancen su alhasani wanda yake kyakkyawa eh zancen su kyakkyawa sai su yi muku dai wato su yadda da ku su yi muku zance kyakkyawa ma'ana don ku yadda da su eh don ku yadda da su wata aba qulubu amma zukatan su suna kin alwafa cikawa bigi da shi wa aktsaruhum mafi yawan su fasikuna fasikai ne ai naqiduna masu warwarewa ne lil ahdi ga alƙawari اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله
اشتروا بآيات الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا wato sun wato musanya tamanin kankani da ayoyin Allah shine alqur'ani min duniya daga duniya ai tara ku sun bar sun bar ittibaha binta wato lissa hawa su ga shahawace shahawace wal hawa da son zuciya sai suka zaɓi duniya suka musanya wato duniya da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala eh to wannan ba komai ne yasa suka yi haka ba sai wato rashin rabo fasaddu an sabilihi sai suka tare wato mutane gaburan wato tafarkin addinin Allah tabaraka wa ta'ala suka tare su gaburan su je su karɓi addini إنهم ساء ما كانوا يعملون innahu fi dai ma kanu ya amaluna hu abinda suka sanci suna aikata shi to sa aiji sa ya mugunta amalun wannan aiki nasu haza wannan لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم dado المعتدون la yarqubuna wato ba sa kiyayewa bi mu'minin a cikin mu'mini ba sa kiyaye illa wata dangantaka wala zimmata wala wato wani cika alƙawari eh in dai kai mu'mini ne to ba ruwan su eh duk hanyar da za su musu cutar da kai to za su bi su cutar da kai eh saboda haka ba za su kiyaye wato wasu kusantaka wato ko wani alƙawari in dai kai mu'mini ne a ba ruwan su ba za su kiyaye wannan ba wa'ula ta wancanin su ne almudaduna wato masu wato shishigi masu tsallake iyaka فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين to in suka tuba wa aqamu salata suka tsaya da sallah suka ba da zakatu su ɗan uwanku ne ai ba su ihwanuku ɗan uwanku ne fitina cikin addini ونفصل الآيات لقوم يعلمون muna bayanin kuma ayoyi da kaunin ga mutane ya alamu da suke sani ai wato suke wato suke wasuwa وإن نقضوا أيمانكم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينكفون to in naka zo aimanahum in suka warware aimanahum wa wasiqahum wato wato alƙawarrukan su da aka kulla da su sai zaman da suka warware su eh min ba'd ahadihim bayan kulla wannan alƙawarin na ko da an kulla alƙawarin da su to shikenan wa ta'alu sai kuma suka zo suna suka fiji muku a cikin addinin ku ai abuhu suka rika aibata addini to fa qatilu ayyamatal kubri ku yaƙi shagabannin kafirci ai ru'a sa'ahu shagabanninsa فيه نبأ الظاهر موضوع المدمج إنه
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينكفون يقول لا إيمان لهم باوة باع القول تعالى باع ولا القول لا كاذب سند سوسة سابع باع ولا القول لهم قريسي لأنهم وتصوفوا ينتهون ساها لأن الكفر كمان كافر فيه ألا تقاتلون قوما نكفوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة ala wannan ala din nan ta tahriri ce eh ala tu qatiluna qawma ba kwa yaki mutane ba wanda na kasu aymanuhum wanda suka warware wasu alƙawarin su kuma suka yi miji da wato suka yi himma da nufin wato fitar da manzo min makata daga maka lamma ta shawaru yayin da suka shawarce kan ya fihi a wannan wato nan maka bidarin na dota a gidarin na dota gidan wato suke taruwa suke shawarwari to nan suke hatsuwa suke kullace kullacen da abin da suke kullawa wahum su ba da uku su suka fare ku bil qital da yaki a wala rashin farkon marra hay su kata lu ku za'ata yayin suka yaki ku za'ata kula fa'akum qawayan ku ma bani bakrin tare da bani bakrin fa ma yamnu'ukum ba abin da zai hana ku an tuqatiluhum ku yaƙe su أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين mu'minin atahjurhum atahafuna kuna tsoron su ai fallahu a haƙu an taso Allah ne mafi cancanta da kuji tsoronsa wato fi karki italin cikin bani ya kansu in kuntu mu'minin inda kun kasance mu'minai قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين mu'minin to shi ne Allah wato an wato wato wato qatiluhum ku yaƙe su azibumullahu ku yaƙe su Allah zai musu azaba duk atilihim da kashe su da aidikum a hannayenku eh zai wato in kuka kashe su to wannan kisan zai zama wato Allah ya sa azabar a hannunku ta kisan su eh wa yukhzihim ko ubangiji zai kunyatar da su bi zillihim da wulakanta su da kaskanta su bil asri wato dariba cewa wal qahr da rinjayewa wayan kurkum ubangiji kuma zai taimake ku alaihim akan su wayashi kuma zai warkar da su dora kirazan mu kawai mutane mumini na muminai bima fa'ala bihim bima bima fa'ala bihim wato bima fa'ala bihim ko kuma bima fa'ala bihim da abinda aka aka aka aikata bihim da su kun banu ku za'ata sunne banu ku za'ata wai ويذهب غيظ قلوبهم ko zai tafiyar da wato gaiza wato fushin kulubin zukatan su wato bakin cikin da yake cikin zukatan su ai ga karba ha wato bakin cikin ta فيتوب الله على من يشاء Allah zai karɓi tuba masa wanda ya soke rujuyi da dawa ila islam zuwa ga musulunci ka abi su fiya ka ba abi su fiya domin abi su fiya wato kamar yadda aka sani a tarihi cewa ya yaƙi da wato manzala sallah shi ne ya jagorancin ma yaƙin uhudu shi ne ya jagoranci wato kafiran maka aka zo aka yi yaƙin uhudu duk wannan ɓanna da aka yi wa musulmi a yaƙin uhudu to a bisa jagorancinsa ne to amma kuma da ran- ranar fatuhu makata kuma Allah ta yake ya yake ce shi a ranar fatuhu makata kuma ya musulunta eh to saboda haka tun da ya dawo zuwa ga musulunci to Allah zai karbi tubar sa domin al-islam ya jibu ma qablahu musulunci yana kankare yana yanke abin da ya gabace shi والله عليم حكيم Allah masani ne hakimu kuma gani a gani a cikin aikin sa أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين mu'minina walila to shine wato am hasibtu a hasibtu ko yace am hasibtu shin wato bi ma'ana hamzatul inkar am din nan ma'anarta hamzatul inkar hal hamza ce ta istifhami inkari eh yanzu sun kun zaci an tutura ku da abakku wallan ma ya nuna Allah allazina jahadu minku Allah bai bayyana wato wanda suka yi jihadi a cikin ku ba eh muku a daga cikin ku bi ikhlasin wato da ikhlasi tsarkake zuciya walam yattahizu min dunillahi wato kuma wato ba su riƙa ba su riƙa min billahi kuma bayan Allah wala rasulihi wala manzansa wala mu'minina wala mu'minai ba su riƙi walidatan walida ba ai bidanatin bidana ita walida ita ce bidana abin da yake cikin wato batinin al'amura eh abin da yake cikin wato baya wato shine kamar da masu fasara suka faɗa alwalidatu man yuzahiluka bi batin umurka wanda yake shigar ka cikin abubuwan ka wato na- na koye wato ya sani wato wanda yake zai sani su su ba su samu wato wato ba su rike wato ba su ba wala ne su hizu min lillahi walijatan ba su rike wato wannan da dana ba ko ba bayan Allah wala rasulihi wala manzansa wala mu'minina wala wato mu'mine ay wa awliya'ahu da masoyansa al-ma'ana ma'ana dai ولم ولم يظهر المخلص ولم يظهر المخلص منه wato mukhlisai wato ba su bayyana ba wato ba su bayyana ba humul mawsufuna su ne ababen sifanta da ma zikira da abin da aka ambata nan gari daga wasu su والله خبير بما تعمل yanzu Allah masani ne da abin da wato kuke aikatawa ai wato kun zaci Allah zai bakku a masu da an tutura ku Allah wato a kun zaci za a bakku Allah bai bayyana wato ma- masu ihlaji ba wanda wanda aka sifanta su da sifofin nan kyawawa Mhm.
ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر
ba ta nan da mushriki na bai kasance ga mushrikai ba su raya to masjidan lahi masallacin Allah ko kuma masajida bil ifrad wal jami bi duhulihi da shigarsa wal qu'udi da zama fihi a cikin sa shahidin ala anfusihim bayan suna shaidawa ala anfusihim bisa kawo da su kuma da kafirci eh suna shaidawa kansu kafirci yayin masallaci ba za su bane masallaci na musulmi ne musulmi ne zai raya masallaci ulaiga أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أولئك وانتهى حبطت أعمالهم أيكم في السابات لعدم شرطها سوى درس شرط انت كما تدو من مولد النار أكشوتا إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين kadai ne wanda yake raya wato masallatan Allah shine wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira kuma wato ya tsaye da sallah ya ba da zakka kuma baya tsoron wani daya illa Allah shi Allah kadai yake so yake tsoro to wannan ya fusata wa'annan ya fusata wa'annan an yi kunu su kasance suna daga cikin wato shiyayyu eh su su nan shehu ya yi magana eh to alqur'ani dai Allah ya sifanta shi أنه ليس بشكر cewa shi ba waka bane هذا النمط wannan gurin لا يدل عليه الشعراء wato sha'irai mawaka ba za su ba su da iko ba za su iya shi ba النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wa sallama يعلم الشعر shi ba bai san waka ba قال تعالى Allah ta'ala ya ce علمناه mu ne الشعر ba mu ba mu koya masa waka ba وقد قال
utubatu أثبته ya ce لما جاء للرسول yayin da ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana يكلمه magana da shi وقرأ عليه سورة ya karanta masa suratul fusilat جاء da ja sai ya koma تعالى kala sai ce wato sai utubatu eh lokacin da utubatu ya zo darin laduwa eh a tukisa ta doguwa a takaice take da faɗe ta ɗan takaice wato lokacin da ya zo darin laduwa ya samu su abu jahil ana tattauna a kan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake ba da shara yace wai shin ba ma je mu tattauna da Muhammadu ba mu ji wai me yake so ne mu bashi shikenan dan dai mu zauna lafiya mu je in mulki yake so mu sarautar da shi in dukiya yake so mu tara masa in aure yake so mu aura masa duk matan da yake so komai da yake so mu yi masa to sai suka ce to sai ka je kai abul walidi je ka ka same shi abinda kuka yi to shi ke ka zo ka gaya mana eh to shi ne wannan shehu ya kawo wannan wato takarda wato wannan kissar eh a takaice to shi ne da ya zo sa manzala sai ce da shi to muhammadu ka fa zo da wani abu wanda fa gaskiya fa ba a san shi ba eh kuma wannan abun fa da kano da shi ya saba addinin iyaye da kakanni eh kuma duk jama'a ga su sun haɗu suna nuna cewa su ba ba su yadda fa da wannan abu da kano da shi ba amma mun yi shawara shawarar da muka yi shine aka ce in zo in same ka idan kuɗi kake so za mu tara maka duk kuɗi ka fi kowa kuɗi a cikin mu eh idan kuma wato mulki kake so duk za mu haɗu mu tsora ka akan mu kai ne sarkin mu Eh, idan kuma aure kake so duk matan da muke da su sai mu auren maka saboda haka mu dai ka dai tsaya dai ya zama da kaban wannan abu sai da yayi ta surutun sai ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ka gama ya ce eh na gama to shine sai ya faro masa suratul fussilat ya to shine nan nan ga kan labari shi utubatu shi ne farkon wanda aka kashe a yakin badar Eh. فقرا عليه سورة فصلت من ذا في كانت له سورة فصلت da ya ji wannan suratul fusilat sai da ya kai masa har a fayin aradu ku kula da ku sai kasar isa sai sai kan da bakin maza lafi ba ka taɓa faɗan abu abu bai afku ba ina roƙon ka dan iyaye da kakanni ke shiru in ka ce za a yi kuma da sai ga sai ta zo kai haƙuri to shi kenan da ya gama shi ne raja sai ya koma na'am ta'ala sai ya ce hada salamun da bisa ne to to da ya koma bayan ya ji mazala ya karanta wa su so su fusula har zuwa nan a wata waya da ya koma kawai sai da ya- ya gama da gun mazala sai ya tafi gida da ya tafi gida shiru shiru ba su gan shi ba sai su abuja ya suka fara ce a ai da alama shi na ya tafi ai da alama muhammad ya same shi magana to mun aike shi ba mu sa- bai zo ya gaya mana ba wata kuma ruwaya dawowa ya yi nan wajen su suna hango tawowarsa sai abuja ya ce kai wato abu walidi fa yadda na gano tahowar nan tasa ba ta- ba irin wacce ya tafi da ita ba ce akwai magana da ya zo da ita shi ne da ya zo ya zauna ya shiru suka ce gaya mana ba me aka yi sai ce tuni wallahi duk abin da kuka ce in faɗa ya ne na gaya wa Muhammad To amma bayan na gaya masa fa shi fa ya karanta mu wani abu kun san wallahi a duk ƙasashen larabawa ba wanda ya kai ni sanin waka yace to abin nan fa da ya karanta ba waka ba ne kuma kun san na san sihiri abin nan da ya karanta mu fa ba sihiri ba ne ba kuma bokantaka ba ne ni fa abin da nake gani ku kyale muhammadu da lamarinsa eh idan can ya je yayi wa wasu suka kama shi suka mamace shi suka kashe shi to mun sun ije mana shi idan kuma lamarinsa ya bayyana ah to ai mulkin sa mulkin mu ne sai suka ce ina muhammadu ya riba ce ya riba ce ka ya riba ce ka eh to sai aka ce ah, na'am ta'ala hada to salamun sai ji utubatu yace da su hadar kalamun da zai sami wannan zancen da na ji min kalamin wannan ba zancen mutum bane kalamin jin ba zancen aljani bane shirin wannan ba waka bane ana harfi shi ko kun san ni na san na san waka harfi shi hazardin su da ramulin sa wa zulu da zajarin sa hada ne su shirin wato wannan ba waka bane akan hakkan gaskiya ba'adul ayat cewa shafin ayoyi sadaran min kitab tana wato dacewa da wato wato shakari na waka aw baitan min ko kuma baiti na waka walakin wato saboda wato abin da ya faru ne haka saboda wato tsananin wato haɗuwar wato kalmomin kalmomi wato wato sadewa alkur'ani da barazarsa haka nan ya zo shi littafi ne wato mai girma wato yana wato yin madadi ga dukkan fannoni kowane fanni wato an an ɗauke ne shi ne daga alkur'ani fakihai masu ilimin fiƙihu sun wato sun ɗauke ne wato hukunce-hukuncen wato fiƙihu daga alkur'ani masu nahawu su ma sun sun wato sun wato sun ɗauka no wato iraji daga nahu daga ƙurani ne masu masu ilimin sarfu su ma haka haka nan ma musa balaga da baje dukkan su haka ne kai waka ma dai ita ma an ɗauka musu daga ƙurani ne domin shi ne shi littafi ne mai girma wannan baiti ne wato daga baitul waziri wa yuhdihim wa yansurukum alaihim wa yusudu da qawmin mu'minina kaga ayat qur'ani ce amma sai ga ta dace kamar da waka amma ba waka ba ce eh waja ayazo rabi yaqdu wa yasi eh kan wannan ma waja fa man sha fadini wa man sha fadakum waja fa asbahu la tara illa masakinun mimma basit basit albani basit duk wannan ma waka bane wato hunna ma huwa kitabun shi dai littafi ne wato kogi kullum shi ana fito da kowane abu daga cikin sa ba mu ba komai ba sai da muka sashi a cikin littafi ba mu rage komai daga cikin littafi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san waka ba baya wato baya auna waka wato ya zama ya taba misali da bai sunan tsarfata bin abdi ayyamu ma kunta jahilan wa ya ce kamar نقول له أبو بكر a to ya kare أي لا تنجم أي كبابية وانا يتمنى الله oke magana oke yake wa kana ya tabbatar da baiti dalfata ya zo na saba misali da wakan nan ta dalfata تبديلة الأيام ma kun da jahila wa ya ci kamar lamsu da wujin ahmali يقول له أبو بكر sai sai za maka rike da shi رسول ya الله maza Allah ليس هكذا to wannan baitin ba ba haka yake ba ويأتيك yi ahmali man lamsu da wujin haka baitin yake ala hadha ma'ana wahid sai ce a wannan ai ma'anar duk ɗaya ce hasan ko hasan nas babu shakka shi ne mafi fasahar mutane amma ba ruwan sadawaka hadha alladhi na'ala bihi wannan wannan abin da ya furci da su wa min da babi shi yana daga babu balaga a fuku shi ne wani dacewa
قدم الحجة domin shi ya gabatar da wanda abin da yake to ginshiki وأخر الفضل ya wasu ajiye da abin da yake reshi ويأتي كما لن تزود wani بالأخبار wala ya ji kamar wasu nau'in ahmad yadda maza Allah ya faɗa su shi ne shi ne yafi eh ولكن ليس هذا موجودا في sai الشيء dai wannan ba abin auna bane a cikin waka حسب عنده حسان بن ثابت Hassan dan Sabitu ya wasu sun kai hukunci a wajen sa Hassan dan Sabitu da Kabu da Kabu قال كعب Kabu yace إنه أشعر من حسان yace shi ya fi Hassan iya waka قال حسان Hassan kuma yace إنه أشعر shi kuma ya fi yace shi ya fi waka ya fi Kabu waka فتنازع sai إلى suka yi jayayya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال الرسول صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su يقول لي شيئا kowanne daga kowanne daga cikin ku ya gaya min wani abu daga wato waƙarsa قال كعب sai ka abu ya ce أنا أقول ni dai ina cewa أن da kai الرسول kun yi saba'u bihi muhammad bin biyu billahi masululu قال kala sai ya ce kul ya hasan sai kuma faɗi قال sai hasan ya ce fa inna abi wa walidahu wa irdi li isma majmun kun tsawo قال النبي صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كان أشعر منك يا to كعب to kai hasan fa ya ji ya fi ka iya waka ya tamu قال كعب sai ka abu ya ce sadakar rahu وما علمنا rahu shi ne Allah ya gaskiya a zai ce ba mu karanta da shi waƙa ba كعب
Eh, ku duk abu duk ilimai kowane ilimi wato an ɗauko shi ne daga cikin wato alƙur'ani eh kamar yadda kamar yadda wato shi ya faɗa yake cewa dukkan wani ilimi daga alƙur'ani aka ɗauko shi yake cewa wato alfuqaha'u masu ilimin fiqh sun tsosano shi ne daga alƙur'ani eh to dukkan ahkamu din nan da faqihai suka zo suka zuba baki ɗayan su qur'ani ne da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh daga cikin daga nan aka tsosano eh domin domin wato duk abin da ka gani fakihan nan sun sa to ba wai sun sa shi ne wai su ne suka sa shi ba a'a sun samo shi ne a qur'ani ko kuma sun samo shi ne a hadisi domin hadisin manzala shi yake fassara alqur'ani abinda ba gane ba to hadisin manzala shi yake fassara shi to haka nan kamar wato abin da ya shafi wato dukkan fannoni eh kamar wato nahawu nahawu shi ma duk abin da ya shafi nahawu abin da ya shafi wato wato wato li'irabi in dai an ce nahawu an ce li'irabi eh kuma abin da ya shafi ilimin tasarifi kuma da abin da ya shafi balaga eh balaga ma kuma ai ba wani littafi da ya kai alqur'ani balaga eh babu shi duk wani fannonin balaga an ka bishe ga alkurani ya fi kowane kowane littafi wato isa matuƙa cikin balaga haka nan wato shi kansa ilimin nahawu ga shi nan kisa ce sananniya eh hasiyatul hudari da ya kawo maganar sandasai na ali umar shi abul asad du'al yace je ya sa qaidin nahawu eh ai abin da ya kawo ta shi ma qur'ani ne a cikin qur'ani saboda karatun qur'ani aka fara batawa eh sai shi ne je saboda lokacin wato waɗanda ba larabawa ba sun shigo cikin musulunci sun fara yawa eh to lokacin da larabawa ne kawai to ai ba a samu wannan matsaloli ba na ɓata wasali eh to lokacin da wato mutane wato wanda ba larabawa ba wato a ajin bai bayi suka fara yawa shi ne sai zama an fara samun kurakurai wajen karanta alkurani wanda shine yake da abdul aswad du'ali wato zai a sa ka'ida domin wata rana sai da Ali yana zaune sai wani yake kanta qur'ani yake sai inna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasulihi eh, wa rasulihi to kaga ba daidai bane inna allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu ne ko eh to shikenan sai sai na ali yake cewa da abul asad du'ali ka je ka sa ka'ida ta nahau dan a karanci nahau a san yadda za a karanta qur'ani eh haka ma masu su masu luga eh duk masu lugan nan wanda suka sa kamus shi ma dalilinsa alqur'ani ne dalili eh domin wato wato wato shi kansa kan kamus wanda aka rawaito wato na farko shine wanda wannan yayi shi ma malamin shi ba wani Khalil bin Ahmad al-Farahidi eh Khalil bin Ahmad al-Farahidi wato shine wanda ya fara yin kamus wanda ya sa wa suna al-Ain al'ain akwai shi amma yana da wahalar bincike saboda shi da makarijin huruf ya jera kal ya jera kalmomi ba wai da huruful abajadiya zaka nemo kalma ba eh da makarijin huruf yayi shi ma dalilin yin sa ai saboda ba ba su an shiga ba da ba laraba ba sun yawa kuma suna ta shigo da wasu kalmomi kai ya zama da kalmomin nan sun saje a rika daukar su kuma kalmomin larabci ne eh saboda haka don a kare qur'ani wato Allah ya alƙawarin kare shi shi yasa ya bada wa'annan mazajen wato suka yi alƙur'ani aiki to duk da yin wa'annan ilimai baki ɗaya an ce za a zo a yi bayani a kansu za a ga cewa baki ɗayan su dalilin samun su shine alƙur'ani eh aj'altum siqayatal hajj نعم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram shi ne in za ku sanya kun sanya siqayatal hajj shayar da alhazai da kuma raya masallaci mai alfarma ai ahli zalika ma abuza wa zalika wannan masu yin wannan aikin kwa sanya su su zama kamar amana billahi kamar wanda ya imani billahi da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa wajahada kuma yin jihadi fi sabilillahi cikin tsawaka addinin Allah eh ka kun san ya suka mawar nan ai la yastawuna inda لا Allah يستوون عند الله ba su daidaita ba a wajen Allah fil fadla fadala والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ba ya cire da mutanen da suke azzalumai su ne kafirai wannan nazarin ta sauka radda raji alaman kala zalika bisa wanda ya faɗi wannan huwal abbas shine abbas au gairuhu ko waninsa wanda yake ganin cewa wato masu sikaya da wato masu hidimar harami wato a sanya su kamar wanda suka yi imani da Allah eh kamar wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira to me ya faɗa nan العباس na'am نزلت في العباس wannan ta sauka a cikin abbas bin abdul muttalib قبل إسلامه sun ga manyan musulunta أخذه علي sai na ali ne masa rarauka يقول له yana cewa da shi شر الناس ko ne mafi sharrin mutane ورجل الرسول kun fitar da manzo Allah وفعلت kun aikata kaza kun aikata kaza kun aikata kaza قال يا علي sai a su sai na abbasin ya aliyu كنتم تذكرون قبائلنا gaba'iha قبائلنا ku dai kuna kuna ambatan wato munanan ayyukan mu تذكرون شيئا من معاملنا ba sa faɗan wani abu daga cikin abubuwan alherin mu قال له sai sai na علي lece da shi هل عندكم شيء من المعامل shin akwai wani abu a gurin ku wanda za a iya yaba ai ba ku da shi قال نعم ke ce eh muna da shi jabbas نحن نسقي mu الحاج ne muke shayar da alhazai
من المسجد mu ne muke raya masallaci mu البيضاء ne muke garar baki kaza haka nan
ولكن أنتم walakin sai na cewa ku أيتم kun kunki إلا أن لا تذكروا شيئا من wa- wato sai dai wato sai dai ku ba za ku faɗi komai daga abubuwa da muka yi na wato na alheri ba نزلت sai wannan aya ta sauka a tsarin su kayatar hajji eh to tun da shi lokacin da sai na bace wannan wato bai musulunta ba a lokacin eh kamar yadda ga shi dai yadda muka ga kissa Allah jin amanu الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله Allah jin amanu wanda suka yi imani wa jahadu wa hajru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillah cikin ɗaukaka addinin Allah da wani dukiyarsu da kawunansu to wa'annan a azamu darajar su suka fi girman daraja ai suka fi girman rukubatan martaba inda Allah a wajen Allah ne ya rihim daga wasu su وأولئك هم الفائزون sannan ku sune masu rabauta masu rabauta bil khair da alkhairi يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات ubangiji yana musu albishir bi rahmatin da rahama daga wajensa da kuma yadda da kuma wato aljannatai wanda suka tabbata lahum gare su lahum gare su لهم فيها نعيم مقيم wato ubangiji yana musu albishir ga rahama daga wajensa ga kuma yadda eh wato yadda da rahama eh rahama daɗi ne da ita amma ya yadda da kai kuma ya fi daɗi eh a ce ka zama yaddajje eh domin ko ba babba ne ya zo maka kyauta za ka ji daɗi amma in ya ci awa na ai na yadda da shi to ka gani to za su samu wato rahamar kuma su samu yaddar kuma su samu aljannatai daga ubangijinsu da ubangijin Allah ta- Allah Allah tabaraka wa ta'ala wanda wato ni'ima madawamiya ta tabbata gare su fiya a cikin ta ai wato ni'imar da suke ciki ba za ta gushe ba eh shi yasa daɗin aljanna ba mai karewa bane daɗin aljanna ba mai karewa bane in har Allah ya sa mutum ya rabauta ya shiga to shi daɗin sa har abada eh Allah ya sa mu rabauta amin خالدين فيها أبدا to bismillah
ذكر الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abubuwa guda uku عن sakamako على الصفات الثلاثة abuta wato sufofi guda uku الرحمة rahama في مقابلة الإيمان tana da muƙamatara muƙamalar imani وتوقف الرحمة عليه wato da kuma tsayawar rahama alaihi a kansa ورضوانه yadda kuma في مقابلة الجهاد wato tana wato da muƙamala da jihadi أنه بذل الأموال domin shi jihadi wato bayar da dukiya ne والأنفس da rayuka في مرضاة الله cikin yadda Allah ورضوانه wa rizwani yadda kuma حياة الإنسان ita ce ƙarshen insani كان في مقابلته wato sai ya zama a cikin muƙabalarsa نعم والجنة sai ya mutu a cikin mukabalarsa wal jannatu aljanna kuma في مقابلة الهجرة tana wato da mukabala da hijira أن الهجرة dan hijira ترك الأوثان shi ne barin wato barin wato gida
وبدلوا na وبدلوا وطنا sai suka babaddalo waɗanda suka hijira nan suka mai suka musanya waɗannan garurukan garin su
الآخرة bil akhirati lil lahira
أعلى وأجل to fil akhirati kai ala to abin da za su samu na sakamakon su a ranar lahira a ala shi ya fi ɗaukaka kuma ya fi girma
أجل wa ajalla ya fi girma
تركوا daga abin da suka bari a duniya
إنما قدمت الرحمة wato kaɗai ne nan an gabatar da rama aka ce rama sannan aka ce yadda sannan aka ce aljanna إشارة dan nuni إلى أنهما bisa cewa su يكونان في الدنيا والآخرة suna suna kasancewa a duniya da lahira
وأخرت الجنة sai aka jinjirtar da al- da aljanna إشارة dan ijana إلى أنها مختصة bisa cewa ita aljanna ke bantacciya ce
بالآخرة da lahira ba za ta samu aljanna ba sai a lahira ولأنها آخر الحياة domin ita aljanna ita ce karshen baya bayan ubangiji alhamdulillah ya yi kyau خالدين فيها أبدا arzina masu dawama ne fiha a cikin ta abadan har abada إن الله عنده أجر aje عظيم tambaye Allah akwai wato lada mai girma a wajensa
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من استحبوا الكفر على الإيمان to wannan kala wannan kuma aya mai zuwa ta soka fi man tarakal hijrata cikin wanda ya bar hijira da ajli ahlihi saboda iyalin sa wata tijarati yi da harkar wato cinikin sa harkar wato cinikin cinikin sa sai ba su je sun hijira ba shine Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani la tattakhizu aba'akum fa kurki iyayenku da ƴan uwanku kurke su masoya in istahabbul kufra idan dai har suka zabi kafirci al imani bisa imani in dai har sun zabi kafirci a bisa imani to kan ku dauke su wato wato masoya kan ku dauke su kuma majibanta eh domin a saboda wato sun bar abin da yake na imani saboda wani yararin su na duniya to in dai sun zabi wannan duniyar to wannan su ba masoyanku bane ومن يتولهم منكم فأولئك هم zalimu الظالمون wa yake wallahu wanda ya je muku daga cikin ku ko ulai ko zaran ku mu zalimu ne suna zalimai قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
to ubangiji in ka kulin ka ce musu in kana aba'ukum in iyayenku sun kasance wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matekunku wa ashiratukum da danginku ay azriba'ukum makusantanku wa amwalu da dukiya iktarabtu muha ai da kuka tsururinta eh wa tijaratu da wani wato ciniki wato takshara da kuke jin tsoron kasa da tasgaranta eh ma'ana adam mun faki hawa to wato kuke jin tsoron wato ta tasgare muku wa masakin da kuma wato wasu gidaje sardauna ha da kuke yadda da ita to duk waɗannan in sun zame muku a habba mafi soyuwa ilaikum zuwa gare ku min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa wa jihadin suka fi muku soyuwa ga yin jihadi fi sabilihi cikin ɗaukaka addinin Allah to saboda su faka a tushe suka zauna da ajilihi saboda shi Allah hijira ga mana hijira wal jihadi da jihadi to in haka yake lamarin to fata fata rabbasu to ku yi saurare hatta ya ce Allah bi amrihi har dai Allah ya zo muku da lamarinsa wannan narko ne na mu gare su والله Allah bai mu karasa.
والله لا يهدي القوم Fasike الفاسقين Allah baya shiryar da mutane wato su suke fasikai da nazara.
nazalat To ta sauka ne wannan aya amma qala alladhina aslamu yayin da wanda suka musulunta suka ce wa lam yuhajiru wato ba su yi hijira ba nahnu in hajarna wato mu in muka yi hijira sa'at amwaluna zuciyar mu shi kenan za ta tozarta dhahabat tijaratuna wato cinikin mu kuma zai tafi takarrabat diyaruna gidajen mu duk za su rurrushe sa'at arhamuna wato wato zumuntakan mu kuma duk za ta yanyanke
wa yukhadhu min dhalika ana yi ƙwamin zalika da wannan أنه إذا تعارض أمر من أمور الدين idan wani lamari daga lamarin addini ya bujiro مع مثال الدنيا tare da wato masana duniya يقدم أمر الدين wato sai a gabatar da lamarin duni addini a kan lamarin duniya نعم ولو لزم عليه تأثير أمر الدنيا ko da ya lizumce shi wato ɓata lamarin duniya to sai a gabatar da shi dai don shi ne aula in ka ya ce yayin da wato Allah ya umarci manzansa bil hijrati da hijira daga Mak- daga Makka zuwa Madina sai wato wato mutum sai ya haɗe yana gaya wa babansa ko kuma wato uba ya gaya wa ɗansa ko ɗan uwa ya gaya wa ɗan uwansa ko wato mutum ya gaya wa matarsa mu da an umarce mu da hijira a cikin sako wanda ya gaggawa zalika da wannan a cikin kuma daga cikin su kuma akwai wanda ya ƙi bai hijira ba sai ya ce ya rantse da Allah idan ba ku fita zuwa ga gidan hijira ba ba zan amfane ku ba ba zan kuma ciyar da ku ba zan ciyar da ku wani abu ba har abada wa minhum man tata'allaqu bihi imra'atuhu a cikin su akwai wanda matarsa kuma take wato rike shi da ɗansa su ce masa muna maka magiya da Allah sai a kanka fita in ka tafi kuma za mu so zarta bayan ka a cikin su akwai wanda wato sai ya bai hijira ya zauna kuma tare da iyalan nasa in ta aiki ko dubi sahabbai yanzu suke eh da'iman ina yin magana akan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama mutum ya fita ya bar masu- matarsa ya bar ƴaƴansa ya bar dukiyarsa ya bar gidansa suna rike shi yana fusgewa ya tafi gun Allah da manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu ma malami shi wannan kisa da ya faɗa eh ai ta isa ita ma ta nuna mana wato darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafi ko kuma su kafirai su zo su rika shi eh su ce su sun yarda ya tafi amma ba zai ɗau komai ba haka mutum zai ɗau kama hanya eh ko dirhami ba ba aljihunsa ko faɗin da ba za su tafi nan ba taɓa zuwa suka yi ba a ce wai sun san inda za su sun san garin ko sun san hanyar dubi tarihin hijirar sayyidina ali karamallahu wajhahu da ya je sayyidina ali san da ya je ya isa madina ya kasa takawa saboda kafarsa ta yi duk kafafuwansa sun kumbura saboda tafiya sayyidina ali eh sayyidina ali karamallahu wajhahu haka ya je duk sahabban nan ka ka ɗauko ɗaya bayan ɗaya sai ka ji yadda aka yi suka tafi suka yi hijira eh, dukkanin su sun bar iyalan sun bar dukiya sun bar komai sun tafi gun Allah da manzon sa eh kuma sai da kiyar da ya yi eh, to ai to ai ba su san hanyar bala ba eh wani wani wato ba su san ma wato wasu ma da suka fita yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su za su tafi ai wato sai da suka dauki ne nuna hanya eh sai da suka dauki mai nuna hanya Abdullahi bin Urayqi eh ya tafi yana nuna musu tunda ba su san inda za su yi ba
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم mudbiri wallahi hakika Allah ya taimake ku a wurare na wajen yaƙi masu yawa kamar badar da kamar ƙuraiza da banin nadir eh to duk ubangiji ya taimaka muku a cikin wannan Eh, kwanan nan dai ko tsakanin jiya ke kan jin bayanin wato yaƙin badar da irin taimakon da Allah ya a ciki to duk wa'annan ubangiji ya kawo taimako a ciki yace yace masa ma ya rasulullahi ka tuna ma yau mu hunaini ranar yaƙin hunaini hunan wadi ne bainar makka wa tsaifa tsakanin makka da tsaifa ai wa yawma qitaliku ka sai ranar yakin ku fihi a cikin su ne ku yi hawazina hawazina zalika fi shawwal sanata samani wannan kuma ya faru ne a cikin watan shawwal shekara ta takwas daga hijira iz ajabatkum kasratukum yayin da yawan ku ya kayantar da ku ma'ana kun ga ku kuna da yawa eh wannan kayan wannan yawan ya wato ya kayantar da ku har kuma ta kai an fara yaƙi an fara samun ganima kamar yadda aka yi a yaƙin uhudu eh aka je aka kifi akan ganima kuma shikenan yaƙi kuma ya kare wa musulmi eh sai kuma daga baya kuma aka dawo kuma aka daidaita sahu sannan kuma aka samu nasara shine ubangiji yake cewa haka na ranar hunayn yayin da wato yawan ku yake kayantar da ku fa qultu har cewa kuka yi lannu global yawon min qillati in dai dan karanci ne yau ba za a je ba za a rinjaye mu ba wa kanu isna ashara alfan musulmi sun zama su dubu goma sha biyu ne kafirai kuma su arba'ata alaf kafirai dubu hudu kaga sun ninka kafirai uku kenan falan tumu da amkun shay'an wato wannan yawan naku bai wadatar muku da komai ba yakin ya zo ya kare wa zaqatul alaikum al-ardu bima rahubat kasa ta yi muku kunci tare da yalwarta kuka rasa inda za ku sa kanku eh saboda musulmi dubu goma sha biyu sun tare kafirai mutum dubu hudu eh kaga ai abin ba wato ba- babu wato abin nan sai suke ganin wannan ai kamar wato wata wata loma ce wanda yanzu za a haɗe ta shi kenan fa aka fara to da aka fara buga yaƙi aka samu farko sai musulmi suka samu nasara kamar da yadda yaƙin wato uhudu ya kasance eh inda duk wanda yake jin ya tarihin yaƙin uhudu to yayi kama da wannan yaƙin hunain eh sai dai shi na hunain da ƙar- da ƙarshe an samu nasara gagarima eh musulmi sun samu nasara to saboda haka bayan musulmi suka fara samun nasara to sai kenan sai kuma aka kifi ana ta ɗiban ganima to su za ma hawa zulu maharba ne eh duk an san su maharba ne to musulmi suna kifuwa kan ganima su kuma sai suka juyo sai fa suka haukan musulmi da harbi sai da harbi taro ya watse shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam amma yana tsaye eh a wata ruwaya aka ce ma saboda ma jarumta manzala sai da iso kada ka kan wato daga kan wato shi wato kan wato abin da yake kai dabba da yake kai ita ce wato a kudararsa eh wato lokacin kuma da yake kai akwai asu abu sufyan bin al-haris eh abu sufyan dan haris haris dan abdul muttalib haris ammu manzala ne to dan sa abu sufyan shi yake rike da linzamu wato dokin manzala shine manzala ya tsaya ya sauko to an lissafa wasu sahabbai da suka kewaye wanda su suna nan tare da manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne fa bayan manzo Allah ya tsaya shi ne fa aka kururuwa kuma sahabbai kuma suka yi ta dawowa wanda suka tafi suka yi ta dawowa suka yi ta dawowa sannan kuma aka rufa kan da shi kenan kuma aka gama da su aka samu nasara kan shi ne Allah Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa to ka tuna yakin Hunain yayin da yawan ku ya kayantar da ku yawan nan naku wato bai bai wadatar muku da komai ba domin cewa ku ke lamu gulabul yawmin min qillatin in dai dan karanci ne yau ba za a yi jaye mu ba eh sun zama dubu goma sha biyu su musulmi kafin dubu hudu Allah ya ce falan tubuna ankum sha'a wannan yawan naku bata bai wadatar muku da wani abu ba wa daqat alaikum al-ardu kasa ta muku kunci bi ma rahuba duk da yalwata eh ai tare da yalwata ai sai ta yalwata eh falan tajidu makana muku samu bigire ba wanda tasma innuna za ku nutsi ilaihi zuwa gare shi li shiddat ma lahiqakum saboda tsananin abin da ya same ku min al-khawf daga tsoro eh to sun mawallaitin sannan sai kuka juya mudbiri ne kuna masu ba da baya mulhazimina kuna karyayyu amma wasu batan nabi sallallahu alaihi wasallama da kuka tashi kuka juya amma fa manzo Allah yana nan ya tabbata yana tsaye a wajen sallallahu alaihi wasallam yana kan alaba galati bil baida yana kan alfadarar safara wallahi sama'ahu ghairul abbas Mm, ba wanda yake tare da shi sai dai abbas da abu da mutsalib wa abu sufyan bin al da abu sufyan dan hal azizun bin kabi yana rike da likafar alfadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi abu sufyan bin al kaga wato wato zai zama kanyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan dan ammunsa ne eh to akwai sahabbai da aka lissafa aka ce su ba inda suka je suna tare da manzo Allah wannan lokacin eh akwai sayyidina Abubakar yana nan akwai sayyidina Umar yana sayyidina Ali yana nan sayyidina Usman duk suna nan tare ba inda suka je suna kewaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh yake yawa su so ya kawo kenan wa buke ma hu abubakarin sayyidina abubakar ya zama ya tare da manzo Allah da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali wannan wannan su ne halifofi guda hudu dalhatu ma yana tare da manzo Allah bai je ko ina ba sa'ad ma yana nan zubairu ma yana nan ne da sa'ad da na biyu shi ma yana nan sa'id ma yana nan da abu mai su bin jarrahi shi ma yana nan wa abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana nan da abu mai su bin haris ko wayannan ba inda suka je eh suna kewaye sun wa manzo Allah giwa ma'ana sun sa shi a tsakiyarsu eh ba inda suka je da kuma ya ce ya aka ce wata ruwaya aka ce abbas ne ya kururuwa da ya kururuwa shikenan kuma kowa sai gashi yana bullowa gabbar da yamma ana ta dawowa eh kuma aka hada kai aka gama yaki Mhm. an karɓo daga abbas ɗan abdul muttalib kala ya ce to na halarci wato na halarci wato yaƙin hunayen tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yaƙin hunayen sai muka lubinta ni da abu su biya da ɗan haris shi abu su biya da ɗane a gunshi abbas don babansa harisu babansa harisu wa ne a gurin shi abbas eh shi harisu lokacin da ai ai muna yin kissa a maulidi da'ima lokacin da da shi lokacin da shi abdul muttalib ya ru'yar hakari jiyar zanza ai lokacin ɗansa harisu ne kawai eh wakacin ɗansa harisu ne kawai ɗansa eh ya ya gani shi abbas hmm to ji abbas yace da shi da wato abu sufyan bin haris yace sai muka lalace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am ban rabu da shi ba ban rabu da shi ba eh eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kan alfadarar safara أداها له فروح بن نفاقة tare da nafasa ne ba shi hadiyarta
الزاني aljizani فلما التقى المسلمون والكفار yayin da ya zo wani kufaru ne ko والكفار yayin da musulmai da kafirai suka haɗu ولوا المسلمون wato su wato sai suka juyar da musulmi مدبرين suna ba su ba da baya فإذا رسول الله صلى الله عليه sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu يأخذ بغلته wato yana cikin wato alfadararsa من الكفار fasannin kafirai shi ana gudu shi kuma gabansa yake yi yana yin kansu Mm.
قال العباس Abbas ya ce وأنا آخذ بالجاه فكرت ni ina riƙe wato da linzamin wato alfadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أخذها إرادة أن لا تسرع wato ina kame ta dan kace gaggawa أبو سفيان abu sufyan bin harith kuma آخذ بركاجه yana rike da likafar wato likafar alfadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أي عباس ki ya kai abbas نادى أصحاب السمرة wato ki kira wato ma muta kuma rasa فقال العباس sai abbas yace وكان رجلا to سيئا shi ya zama abbas mutum ne mai sauti قلت بأعلاكم yace sai na faɗa da wato mafi ɗaukakar sauti na أين أصحاب السمرة ina ashabu sumurata duk suna ina قال kala sai yace فوالله yace na rantsa da Allah ji abbas لكان أحدكم eh لكان أحدكم حين سمعوا صوته wato juyowarsu wato kana adam wato ka- juyowarsu ta kasance yayin da suka ji sauki na فتفت al-bakarati wato wato kamar wato ya fi sauro wato juyawa wato saniya ala auladiha a bisa ƴaƴanta ta san dabba in ta ji ƴaƴanta za su shiga wani abu saurin juyawa ta ce ya ji
qalu mutane sai suka ce labbaika labbaika amsawarka labbaika amsawarka kala Allah sai ya ce nasalul kufara to shi kenan ku je ku yaƙi kafirai na'am wadda a wasu kira ansari wadda a kira a cikin mutanen Madina kuma kuluna suna cewa ya ma'ashar ansari ya tafi wato ansaru ya ma'ashar ansari ya ta- ya tafi ansaru kala قال سيتي kuma kafatul da'awatu sannan sai kuma kira yayi yawa ala bal nasari bisa wato wato ɗaya wato ma mayaƙa ina na fadarai wato wato bari har zin hazar da sai kuma kabilar su wannan kuma Ko bayan abbas ya yi wannan kururo kuma kowa kowa sai ya rika kiran jama'arsa tun da su su dubu goma sha biyu ne eh to dubu goma sha biyu da ta haɗa kabila daban-daban eh amma sun da abbas ya yi wannan kururo ba wanda bai ji ta ba eh sai kuma kowanne shugaba da al'ummarsa sai ya kira al'ummarsa sai a juyo ko sai a sauko ko sai a zo a- sai aka zo aka haɗu wasu ne aka kifa akan yakin aka gama da yakin lokaci guda
faqalu matsalu suka ce ya bani al-harith bin al-hadraj ya bani harith bin hazraji ya bani al-harith bin al-hadraj ya bani harith bin hazraji قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba هو على بكلته yana kan alfadararsa المتعاول عليها kamar wato mai tsawaitawa alaiha a kanta إلى قتالهم razuwa ga yakin su قال رسول الله sai صلى manzo الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce هذا غنيم nan hunain ce حمية دويس wato wato yaki yayi zafi
قال Allah ya ce ثم أخذ نبي الله صلى الله عليه sannan sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi riki حيات wato tsakon kwani فرما بهن وجوه الكفار shi wani sai ya fi kusa kun kafaran da wannan tsakon kwani ثم قال kuma kala yake إن هزموا in hazmu in hazmi ne ورب ku ka- ku karye da da saboda wato ubangijin muhammadu
قال kala sai yace sai yace sai فذهبت أنظر na- na tafi ina kallo إذا القتال على هيئته sai ga shi yakin a bisa kamanninsa فيما أرى kamar yadda nake gani قال kala yace فوالله na rantse da Allah ما هو إلا رماحهم ba ba ba ba komai bane sai dai wato ما هو إلا shi ne bai zamo ba sai dai bai shi bai zamo ba sai dai jifan su kawai yayi حسياته da wasu tsakon kwaninsa فما زالت Mutum.
وما كنت أرى ban guje ba ina kallo جبنكم ban guje ba ina ganin wato kundi kundi kukin su كليلا dalilan da ku sauke ne وأم- وأمرهم مدبرا wato lamarin su ko mai juyawa mai bada baya وقوله فميل وديس
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا sun ma zara lahu da ke na tau sai Allah ya saukar da nutsuwarsa ala rasulihi bisa manzansa wa alal mu'minin ya saukar da shi kuma nutsuwar da ya bisa mu'mine faraddu sai suka dawo ilan nabi faraddu sai aka dawo da su ilan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama lamma na dawo al abbas yayin da sai na abbas ya kira su da ya to bi izini da izinin sa sallallahu alaihi wasallama wa qatalu kuma suka yi yaki wa anzala junudan Allah kuma ya saukar da runduna nan tarawa ba ku ganta bayan mala'ikatan mala'iku wa azaban ladina kafaru kuma yayin wanda suka kafirci azaba bil qatl da kiza wal asr da riba cewa وذلك جزاء الكافرين wancanin da shine sakamakon kafirai ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء Sannan Allah kuma ya tuba yana karɓar tuba in ba da zalika bayan wannan bisa wanda ya so minhum daga cikin su bil islam da musulunci والله غفور eh رحيم Allah ne gafara ne mai jin kai
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجف فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا Allah ya ku wanda kuka yi imani ku san ba kadai dai mushrikai na dasa ne ai tsamirin wato wato kazan- kazanta ne da hubbus da hubbus batinin saboda kazantar wato batinin su fala ya karbul masjid al haram kasu kusanci masallaci mai alfarma wato ba ai- ai la yarhul al harama kasu shiga harami ba da amin bayan shekarar su haza wannan ma'ana daga wannan har- wannan wato wannan shekarar kasu ma je wato duk inda hududul haram yake to duk wanda yake mushriki kai ya je ba ma wai ya shiga ma cikin masallaci ba a'a hududul haram ma wato kai ya shiga eh wato bayan wannan shekara ta su wata shekara ce ita ce amu cikin shekara ta tara minar hijirarsu daga hijira وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء to idan kun ji tsoron talauci kuna ganin su ne suke kawo kayan abinci suke kawo harkar fatauci ake samun kuɗi da zuwan su to ba ruwan ku da wannan in kuna jin wannan bin kidaya tijara cikin da yankewa wato fataucin ku an bin kidaya tijara cikin da yankewa fataucin su an kum gabaran ku to fito ku gune kumullahu sannan Allah zai wadatar da kun balli daga farlarsa in sha in yaso wa qad agnahum Allah kuma ya wadatar da musulmi bil futuhi da buɗe buɗe wal jizyati da saba jizya إن الله alimun hakim da dai Allah masani ne mai hikima قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaki wanda ba ta imani da Allah wala bil yawmil akhir wala bil ranar lahira eh wa illa idan ba haka ba la amanu da sun imani bin nabi da annabi eh ba su imani da Allah ba ko ba su imani da ranar lahira ba ma'ana da sun imani da Allah sun imani da ranar lahira ai da sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wala yuharrimu ba ta haramta abinda Allah ya haramta wa rasuluhu da manzansa kalhamdu kamar giya wala yadinuna ba ta yin addini dinar haƙƙi addini na gaskiya asabiti wato da wanda yake tabbatacce annasiki mai shafewa ne mai rihi ga wani sanin da abiyan daga addinai wa huwa dinul islam shine addinin musulunci min ta bayani sai wani da jin daga Allah dina min da jin daga wayannan da utul kitabu an ba su littafi shine yahudu da nasara kato hatta yi utul jizyata har dai sai sun ba da wato hijir- sai sun ba da jizya a tsora musu jizya har sai sun biya sai sun biya ta aljizyar na ita ce alharaji haraji eh almudrubu abubuwa su tabawa alaihim akan kullu anu a kowace shekara har sai sun zo sun ba da wannan harajin an yadin a hannunsu ai ma'ana mukaji da suna masu jawuwa au bi aidihim ko kuma su bayar da aidihim da hannayensu eh wato la yuwakkiluna biha kasu wakilta wani wato zuwansu zo su kawo din wato alama ce ta tursasa su ba a yadda su wakilta wani ya zai ja ba bai yawan tajiri su suna kaskantattu azula kaskantattu wato muqadu na ababen jawowa da hukumar islam ga hukuncin musulunci وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله na yahuda suka ce uzairu dan Allah ne nasara su kuma suka ce isa dan maryam shi ma dan Allah ne ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من qawl قبل zalika wa zalika qawlum shine abin da suka faɗa da bakunan su eh la mustanad lahum ba madogara lahum gare su alaihi akan sa bal barri yurahiuna ay yushabihuna bihi wato suna kamantawa ne bihi da shi qawlan lazina kafaru faɗin wayanda suka yi kafirci min qabl tun gaba min abayihim daga iyayensu taqalidan suna masu koyi ne lahum gare su قاتلهم الله أني yufako Allah ya la'ance su Allah yufako da ya ake juyar da su an haƙi gaburan gaskiya ba kiyamin dalili tare da tsayawar dalili اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم bayan sun rike habaran wato malaman su na Yahudawa malaman Yahudawa su ne ake ce musu ahbaru wa ruhbanahum da wato kuma masu ibadan nasara su kuma ruhbanu wanda malaman wato ma- ma- ma- ma- masu bautan nasara sun rike su arbaban alloli min dunillahi kuma bayan Allah haitu tabahu yayin da suka bi su fi tahlil ma harrama ma hurima ko kuma fi tahlil ma harrama cikin wasu halatta abin da Allah ya haramta wa tahlil da haramta ma a halla abin da Allah ya halatta wal masih ibn maryama sun wato dan isa wato dan maryam shi ma sun rike shi a wato shi ma sun rike shi Allah wato suna bauta suna cewa bauta musu shi ma Allah ne وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو ba umar ba umar cewa su su yahudawa da nasara ba fi taurata a cikin attaura da linjila illa li ya'budu ilahan wahidan sai dai su bauta wa ubangiji wahidan makadaici wanda la ilaha illa huwa babu abin bauta da cancanta sai shi سبحانه عما يشركون sarki ya tabbata gare shi kamar abin da wasu suke tarawa da shi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون yuridun suna nufin an yi ɗabi'u nuran layi su bice wato shari'a Allah wa barahilahu da wato hujjojinsa su bice shi bi afwahihim wato da wato bakunan su azuka wa bi aqwalihim da zantukan su yi a cikinsa domin duk zancen da za su yi a cikinsa su zai zama zance ne wato wato mara hujja wato ƙarshe ƙarshe suke yi na ɓata wato addini to suna nufi ne wato wannan shari'a ta Allah tabaraka wa ta'ala da ya aiko manzo Allah da ita to su ɓata ta da bakin su to amma Allah ya ki wannan sai wato ya cika haskensa ya bayyana haskensa ko da kafirai wato sun ƙi sun ƙi zalika wannan هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره mushrikun المشركون huwa shi Allah shine wanda ya aiko manzansa Muhammadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi bil huda da shari'a wa dinul haqqi da addini na gaskiya zai zihirahu ala dini kullihi dan ya ɗaukaka shi ya ɗaukake shi ya ɗaukaki addinin musulunci akan dukkan addinai wato baki ɗayan su ajini al adiyan dukkan addinai al mukhalifatu mai sabawa lahu gare shi ko da wato mushrikai sun ki zalika wannan alhamdulillah faɗakarwa da da muke yi wata gashi ya zo gangara a sake zage dantse a yanci da Allah yake yanta mutane mu ta kokari Allah ya sa mana cikin yantattu kamar yadda manzo Allah yake faɗa yake cewa wannan wata ne farkon sa rahama yake sa gafara karshen sa kuma yanci ne daga wuta gashi yanzu muna cikin karshen sa ina jin har mun kai yanzu wajen rana 20 da na- 24 eh wanda insha Allah jibi za a yi saukar tarawihi za ta kuma a yi saukar tafsiri su ta yi saukar Buhari kun san abubuwan da duk sun zo karshe to a sake zage dantse summar da aka yi a farkon wata da tsakiyar wata yanzu a nunnun kata eh Allah ya ba mu abin da yake bayarwa a cikin alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama don Allah ya biya masa bukata آمين wanda suka taimaka wajen aikin zawiyan nan da kuma suke taimaka da Allah ya biya musu za su Amin.
ya saka musu da Amin.
alheri wanda suka aiko roƙon addu'a Allah ya biya musu za su آمين za su face لا تلفاته za su so na mu za su shirya sauƙin shirin sauƙin na wurin
آمين ya zama ta shirya da آمين zuwa آمين آمين آمين آمين فاتحة